خاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya kafin masayidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna a kitabun zakati littafin da ke magana a kan watan hukunce-hukuncen da suka shafi zakka da sadaka zakka ta farilla da sadaka ta ta ɗauri abin da ya shafe ta na hukunce-hukunce da fadala abin da yake magana kawai ke da haka yanzu za mu tashi sabon bane
باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين
babun muna mai yi tanwini yace babun la yujma'u bayna mutafarriqin wa la yufarraqu bayna mustami'in amma abu musa za a ga ya kawo shi da siga ta bina'ul ma'lumi ba bina'ul majhul ba kaga babun la yujma'u amma za a ga musa la yujma'u bayna mustariq mutafarriqin ولا يفرق بين مجتمعين هذا بناء المعلوم كده أما بناء المجهول لا يجمع wannan babu yana magana akan a wajen zakka la yujma'u ba a ta hadawa bayna mutafarriqin tsakanin dabbobin da suke rarrabe sai a hade su dan me khashiyatar sadaka don gudun kada a ɗiba da yawa kada ya zan abin da zai kama na fitarwar ya yi yawa kamar za a ji bayani wala yi farraku bai na mujtami'in kuma ba a rarrabewa tsakanin waɗanda suke haɗe in suna haɗe za a ɗiba da yawa amma in an raba su abin da za a ɗiba zai rabu to a raba su don abin da za a ɗiba ya rabu ko kuma a'a a haɗa su don in suna rarrabe abinda za a ɗiba bai da yawa amma in an haɗe su abinda za a ɗiba zai yawa to don haka dai wala yujma'u baina mutafarriqin sannan wala yufarraqu baina mujtamin ko kuma bina'u ma'lumi la yajma'u baina mutafarriqin kuma wata sa kan zo muftariqin muftarikin ba mutafarrikin ba kaga mutafarrikin ta ce farko sannan fa mutafarrikin ko ba muf ta ce fa ce farko sannan ta to
ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مثله ويذكر أنا أمة مثله kwatankwacin irin abin da Imam Bukhari ya faɗa a tarjama to an karɓo irin shi an ambaci irin shi عن النبي صلى الله تعالى daga Salim dan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ya dalla tabbata ga dan da uban سالم دن عبد الله بن عمر جيكا سيدنا عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله تعالى وسلم يا جدك عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مثله kwatan kwacin abin da limamin bukhari din da ya faɗa a tarjama ma'ana wannan la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in arwaye shi irin wannan lafazi daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga mai bako al-Imam Bukhari ya kawo riwaya sai ya kawo shi mu'allaq ya kawo shi da riwayar sa sai ya kawo shi mu'allaka saboda nan gaba kadan al-Imam Bukhari zai kawo shi don haka wata sai wadatu wata gaban shi mislahu to to wayu zukaru an salimin an an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu to an ce mithlahu to mithluhu din da yake ko da yuzkaru shine na da fa'ilin yuzkaru shi mithluhu ba shi na da fa'il na yuzkaru an ambata ana ambata mithluhu misali shi فما يأتي مثله to an nabi sallallahu ta'ala sallam qala mithlu sai kadar ya fadi annabi sallallahu ya fadi mithlahu irin da ne wannan lafazi inna la yujma'u bayna mutafarriqin wa la yufarraqu bayna mujtami'in al-imam at-tirmidhi rahimahullah shi ma ya wasli watan wannan ma'ana ya kawo shi mausulan mutawwalan kuma hadisi ne dogo mai tsawo
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني سمامة عن أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنسا رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة wannan al-Imam Bukhari yace hadathana Muhammad ibn Abdullah yace Muhammad ibn Abdullah al-Ansari ya zantar da mu qala yace hadathani abi yace baba na zantar da ni qala yace hadathani Sumama yace Sumama ya zantar da ni anna Anas yace sandi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu hadasahu ya zantar da shi anna Abu Bakr رضي الله تعالى عنه كتب له, كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب تامشي سيدنا أبو بكر يا رب تامشي التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ودع النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ودع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفرلتا معناه كذا أنا مسا زكاة kuma in ya kai kaza za a fitar da kaza kaza ana masa zakka in ya kai kaza za a fitar masa da zakka kuma ga daidai abin da ake fitarwa to waɗannan ahkam to su ne sai na abubakar wato ya rubuta masa to a ciki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yujma'u ba a hadawa bayin mutafarriqin tsakanin waɗanda suke rarrabe garke ne mutane daban-daban ولا يفرق مباء الربي بين مجتمعين tsakanin waɗanda suke haɗe sai a rarraba saboda ni khashiyar da sadaka to wannan la yajma ubayda muftarikin ko mutafarrikin ko wala yufarraqu bayna mujtami'in malamai sun mai fasarori da yawa daga ciki akwai imamu malik radiyallahu anhu imamu malik a cikin muwatta yace abin da ya fahimta a cikin la yujma'u bayna mutafarrikin ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كمان مثالي متون أكلي wannan na da akuya arba'in zainu amru na da arba'in bakru na da arba'in nawa kenan dari da ashirin to kowa in sa'i ya taho zai ɗauki ɗaya za a ɗauki ɗaya akuya ɗaya na bakaru akwai a ɗaya na amu akwai a ɗaya na zaini to kaga kowa za a ɗauki ɗaya ɗaya kenan ko in sa iya zai samu nawa kenan ko zai samu uku sai suka haɗe da suka haɗe in an zo dama tun daga akuya arba'in haɗari da ashirin shatun akuya ɗaya za a ɗauka to sai suka haɗe maimakon sa'i in ya zo zai samu uku yanzu zai samu nawa ɗaya riba gawa riba gare su kaga sun yi sun yi mashari'a wani wayo don haka yanzu sai shari'a ta ce to wala yujma'u baina mutafarriqin wadanda kafin kafin zakka daban-daban suke to kan ku haɗe su dan waton gudun kar a ɗiba da yawa gudun kar a ɗiba ai kaga gudun za a ɗiba uku sai suka haɗe sai ce to kaga da naka da na amuru da na zaidu mu haɗe su in sharaɗin sa iya zo ne guda da ɗauka da mutum daga arba'in har zuwa ɗari da ishirin shato sai ya kai ɗari da ashirin da ɗaya shata ne ko to saboda haka yanzu duk wanda aka ɗauka cikin nashi sai mu yi mai tabbace mu biya shi an fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yujma'u bayna mutafarriqin to imam malik yace shi abin da ya fita kenan shine fasar wanda la yujma'u bayna mutafarriqin to wa la yufarraqu bayna mujtami'in ba za a raba ba tsakanin bayna mujtami'in tsakanin dabbobi waɗanda suke hali dama dabbobin wasu mutane ne daban-daban a wannan fahimta ta imam malik kuma da wa ake da mai dabbobi ake da masu dabbobi ake shi kuma imam malik ya ce fasarar shi mutane ne guda biyu wannan na da akuya ɗari da ɗaya wannan na da ɗari da ɗaya sun zama nawa ɗari biyu da biyu to in akuya ta kai ɗari biyu da ɗaya salasu shari akwai abu za baya kaga tun daga akwai arba'in akwai ɗaya har ta kai ɗari da ashirin akuya ɗaya ɗari da ashirin da ɗaya akuya biyu har ta kai ɗari biyu akuya biyu in ta kai ɗari biyu da ɗaya akuya uku to sai suka lura da in suna haɗe suka ci gaba da zama a nisa'i ya same su haɗa zai ɗauki akuya uku amma yanzu wani su raba kowa ya ware nashi ce kai ware naka ɗari da ɗaya ni ma ware ɗari da ɗaya biyu zai karba kowa guda guda zai karba sun ci riba nawa sun ci riba ɗaya to wannan wayan da suke ba shari'a sai a ɗausa sun ce ko wala yi farraku bai da mustami waɗanda da haɗa suke in suna haɗa za a ɗauki yanzu kada a raba khashiyata sadaqa dan tsoron zakarat ba da yawa dan tsoron zakarat ba da yawa imam malik ya ce shine fasara abin da ya fahimta na la yujma'u bayna mutafarriqin wa la yufarraqu bayna mustami'in wanda inji imam malik kenan kaga a fasar imam malik da wa ake da masu dabbobi ake shi kuma imam shafi'i radiyallahu anhu yace da sa'i ake da sa'i ake ma'anar sa'i mai zuwa karɓar zakka kada ya ga dabbobi na mutum uku waɗancan arba'in arba'in din arba'in arba'in din nan in ya ga suna haɗe zai ɗauki ɗaya ɗari da ashirin zai ɗauki ɗaya sai ce to a rarraba in a rarraba zai ɗauki uku to kada ya haka kada ya haka wala yufarraqu baina mustami'in to sannan kuma kada ya ga suna rarrabe ya hada su don ya don ya diba da yawa su kuma yaya sai ka dauko wancan nabi masu ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya ya gansu sai ya ga zai ɗauki ɗaya ɗaya biyu zai samu wajensu amma in ya haɗe ba zai ɗauki uku don sun kai ɗari biyu da ɗaya to sa'i aka ce kada ya haɗe su don ya ɗauki uku suna rarrabe in suna rarrabe ga zai ɗauki biyu to don haka kada yi imamu shafi'i radiyallahu anhu yace shine ma'anar fahimta sako tafsirin la yajma'u baina mutafarriqin da sa'i ake kamar yadda wasu kuma suka ga an ruwaito daga imamu shafi'i din cewa duk da su ake da sa'i da rubul ma'anar kulmashiya ko arba kulmashiya to da su ake da kuma sa'id duka an rawaita wata riwaya kuma daga imamu shafi'i din yace duk da su ake duk wani wanda zai yi wani abu ya kawo wata dubara dan ya kwanye zakka abin da zai fitar to an haramta ka da ko ka khashiyata sadaqa dan gudun wata abin da zai fitar daga sadaka wasu kuma irin imamu abu hanifa shi a wajensa ya fahimta in dai in dai kun haɗa garki ya kai garki ko kowa cikin ku bai mallaki nisabi ba in lokacin zakka yayi ba za ku raba ba za ku raba ba ku ce a ni 20 akwai 20 wannan na da goma wannan na da goma kaga in an raba ba wannan na shekai nisabi to tunda ba wanda kai shi ne kai nisabi babu zakka kenan to sai aka ce to yanzu in dai suna haɗe to hukuncin haɗawa ya saba musu da zakka kawai shi a wajen fahimta imamu abu hanifa lallai tunda suna haɗe ko da kowa bai samu nisabi ba to lallai ba za a raba ba dole dai a ɗauki zakkar wanda a masabin malikiya hulɗa kamar zamu can gaba hulɗa haɗa dabbobi yana da sharuɗa sai ya zama kullun malaka nisaba kowa sai ya zama da nisabi a garken sannan za a ɗauke shi kamalikin wahidi a ce garken kamar na mutum guda ne a yi la'akari da shi kamar na mutum guda ne to akwai sharuɗa wanda za mu je su can gaba amma shi ma abu hanifa ce in dai watan garken ya kai nisabi to ba za a raba ba don gudun zakka ko ba za a haɗe ba don gudun zakka suna rarrabe a haɗe don gudun zakka to a dai fasarori da yawa amma abin da ya fi inganci wannan fasara ta imamu darul hijira imamu maliku radiyallahu anhu wanda abin da ke biyowa baya shine fasara imamu shafi'i radiyallahu anhu musamman cewa da su bin ake da sa'i darbul mali to
باب ما كان من خليدين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية wannan babi kafin mu shiga wannan hadisi in muka tsaya yana karantar da darussa da yawa daga ciki akwai hani dangane da yi ma shari'a wayo don kada wani wajibi da ke hau mutum ya tsaya shari'a ta hana a yi wannan amma akwai fuskoki da yawa inda za a amfani da hila wata dibara idan haƙƙi ba zai sarai ba haƙƙin wani ba zai sarai ba to babu komi in an dibi maslaha akan dibi shari'a takan dibi maslaha sai ta hitamma watan mutum wata mafita wadda zai kauce ma wani wajibi ya hauka shi amma saboda kyakkyawan manufa kyakkyawan manufa da haka malamai suka ce ana yi abin yana sabani akwai lokacin da wannan dibarar don a kauce ma wani wajibi takan zan haramu takan zan makruhi takan zan mubahi halal daga ce inda suke zama halal in ya zamo babu saraya haƙƙi ciki ba irin wannan bane da zakka kaga wannan da zakka wani haƙƙi zai saraya na bayan Allah to ba irin shi ba a kissar annabi ayyuba annabi ayyuba kamar yadda aka sani dai jarrabawa da Allah ya masa to daga ƙarshe abin da ya faru tsakanin shi da iyalin shi ta je ta samu mishi magani aka ce ta zai to su hanyoyi inda shi annabi ayyuba bai gamsu da hanyoyin ba dan nema masa magani akan ciwon da yake ciki to wannan jin zafin ta kauce ma shari'a ya ce duk Allah ya warkar da shi ya warke sai ya mata bulala ɗari sai mutu bulala kai ita kuma tausan shi tausan shi ta sa ta yi haka haka tana da uzuri ko to wannan uzurin da take da shi kuma annabin Allah ne ta yi ceton rayuwarsa take da manufar ceton rayuwarsa misali to Allah tabaraka ta'ala wannan rantsuwar da sai aka ba shi mafita shi da ita aka ba shi mafita shi da ita shi dai sai aka ce to mafita kar kai kari za ka yanzu ka ɗauki dame na tsintiya sai ka buge ta shi wa hus bi yadika dirsan fadrib biha wala tahzan kaga bulala ɗari da ya mutu bulala ɗari kaga bai kari ba kuma ladabin da yace zai mata zai mata amma wannan Allah ne ba da wannan mafitar saboda ni saboda tana ta cincinci ai mata uzuri to irin wannan a yi wata dubara a kauce ma abinda wajibi da ya sauka to yakan zo amma ba ko da yaushe ba sai dai maslaha da kuma uzuri kuma babu sarai haƙi a ciki don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa khudh bi yadika dirsan fadl bainahuma bisawiyya wannan babi yana magana akan waɗanda suka zamo kalmin khalilai dabbobin da suka zamo ko garken da ya zamo ko abin da aka rika da wata sashi garken da ya zamo min khalilai ne na abokan hulɗa ne guda biyu su suka hada wanda ya kawo shanuwa kaza wanda ya kawo shanuwa kaza ko wanda ya kawo akuya kaza wanda ya kawo akuya kaza wanda ya kawo sai suka hada su ne khalidaini abokan hulɗa biyu waɗanda suka haɗe dabbobin su biyu to abinda duk aka rika fa innahuma yataraji'an bainahuma to kafin hulɗa ma ai hulɗa tana da sharuɗa ita kanta hulɗa tana da sharuɗa a ɗauke ta kuma garke kamalikin wahidin yana da sharuɗa da farko dai ya zama da cewa watan kowa malakin sani kullum malakar sabon da jami askari ne ya faɗi haka shiwa halilu ma mutasar ya faɗi haka sannan kuma ra'insu makiyayinsu ɗaya ne mai kiwonsu ɗaya ne wurin kiwonsu ɗaya ne mura wurin hutunsu ɗaya ne kuma sun yi don maslaha ba sun yi don kaucewa zakka ba a don maslaha suka haɗa ma na maslaha ɗaya na kiyo ko duk suna kiyo kuma suna son su noma to ba zai haɗu ba amma in suka yi maslaha suka haɗe ma'ana su yi kiyo su yi noma zai wuya yaushe wace rana je kiyo wace rana je noma don haka in aka haɗe tsakanin zai da abu suka haɗa dabbobinsu yau ko wannan sati sai zai ya ta hinu gona sai ya nome gonarsa tsawon sati amurna na na kiyo sai su yi canji wani sati sai ya dawo ya karɓe shi ya canje shi shi ma ya musu kiwo duka shi kuma ya je noma gonar shi to kaga sun yi damme da maslaha to waɗannan sharuɗa kamar da fuqaha suka ambace su sai sun cika sannan za su zamo abokan hulɗa waɗanda za a riƙe su an zo garken a ce kamar da wahid kamar mai kamar na mutum ɗaya ne amma in ba haka ba wani na da ishirin wani na da arba'in wani na da ɗari da ishirin a'a ba mu gura da wasu ba a duk wanda nashi bai kai mallakin lissafi babu zakka cikin nashi ba zakka cikin nashi wannan babi shi zai yi magana a kai to sai aka ce to duk wanda aka dauka cikin nashi fa inda kuma ya tara da ali su biyu din da za su yi taraju'i aka liman khattabi ma'ana su su koma mu juna ma'ana wannan na da ɗari da ɗaya ko wannan na da sittin wannan na da sittin nawa kenan ɗari da ashirin to shatur akwai abu da za a ɗauka sai aka ɗauka cikin akuyar amu ko zaidu to shi ɗan uwan wanda ba ɗauka cikin tashi ba to a yi mata kiyasi nawa take sai aka ce akuyar nan za ta yi dubu ashirin ko za ta yi dubu goma sha biyar to sai ya ɗauko dubu bakwai da ɗari biyar sai ya bashi mana sai ya tafi wajen shi sai ya bashi domin kamar tasu ce aka ɗauka duka kada ya ce a to kadara kai ta faɗa ba har zakka ce ba kadara ba ce zakka ce ba kadara ba ce don haka tarafi zai sai ya koma wajen shi sai a yi mata kuɗi ya kai mata kuɗi sai ya bashi rabin kuɗinta shi kuma an ɗauki rabin kuɗin shi kuɗin ta kenan shi ya ba da rabi shi ya ba da rabi to taraju'in da za su yi wa juna kenan in ma uku a garke aka ɗauka sai aka ɗauka cikin na mutum guda to a yi musu kuɗi ya kai musu kuɗi sai ba da kuɗin rabi kuɗin rabi kuɗin akuya ɗaya da rabi shi kuma kuɗin akuya ɗaya da rabi misali to shi ne taraju inda watan za su yi wanda aka ɗauka inda suna haɗe dabbobinsu wasu ma abin da suka ce ai in dai watan kowa na iya gane nashi to ba a ɗauka su kan mutum guda amma wannan zance na da fi nazar akwai nazar a cikin shi
إذا علم الخليئان أموالهما فلا يجزم مالهما كاجي وقال طاووس طاووس يجي وأداء دا أداء بن أبي رباح طاووس طاووس بن اليماني دا أداء بن أبي رباح أبن سكتي إذا علم الخليئان amwalahuma idan dai khalida masu waɗanda suka haɗa dukiyarsu gaba ɗaya su biyu kowa na iya kwankwance tashi la yujma maluma ba a haɗewa ma'ana ba a ba su hukuncin haɗewa saboda me saboda wannan kowa na iya cewa tashi amma idan an garwaye su kowa dai ya san kaza yake da shi kowa ya san kaza yake da shi to wannan shi ne fi nazar akwai nazar a cikinsa wasu sun ce a'a ai ko ko da kowa na kwamfanci ai ma akwai hukuncin da bai bai samuwa sai kowa na kwamfanci tashi sai kowa na kwamfanci tashi
وقال سفيان wa qala sufyan sufyan thawri yace kaga wannan wannan in allura ta'liqi da al-imam bukhari yana qala ta'u wannan magana ta ta'u ibn abin da'un limani da ta'u ibn limani da ta'u ibn rabani wannan ta'liqi na maganar su bai ka suna da shi ba bai yi wasu ne sa ba don haka al-imam abubakar ibn abi shayba abu sannaf ya yi wasu ne ya wasu mana ya kawo riwayar wata cikakkiyar riwaya
ولا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة وقال سفيان سفيان الثوري رحمه الله آمين abin da ya ce la tajibu zakka ba ta wajaba hatta ya timma li hadha arba'un shatan har sai zai ya zama yana akwai shi ta kai 40 cicicin sannan kuma wali hadha arba'un shatan sannan kuma amru shi ma sai yana da ita kaga kullun malakar nisaban kenan magana kuka hawo kowa sai ya mallaki nisabi to a wannan lokacin ne tasbutul khulda khulda za ta tabbata kaga in sun hada za a dauke shi kamar malikin wahidin saboda duk suna daidai sun yi zo zo da juna a cikin kowanne ya mallaki nisabi amma wanda bai mallaki nisabi ba babu zakka cikin nashi haƙƙi shi wanda ya mallaki nisabi akwai zakka cikin nashi haƙƙi don haka abin ba zai tafi daidai ba abin da suka ce kenan a ɗauke su kamar malikin wahidin kullum malaka nisaba sai kuwa mallakin sami sannan fahal ɗinsu karon da ke barbaran matan guda ne mashaya inda suke shan ruwa guda ne inda suke hutu guda ne makiyayensu guda ne kuma su yi saboda maslaha ba da su ne sharo waɗanda suke na hulɗa
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليلين فإنهما يتراجعان يتراجعان بينهما بالسوية
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني عدي قال حدثني سمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليلين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية محمد بن عبد الله يجي آه إمام البخاري حدثنا محمد بن عبد الله يجي محمد بن عبد الله هذا تدم قال يجي حدثني أبي بابانا لم تدني قال حدثني سمامة يجي سمامة يا لم تدني أن أنس سندي أنس بن مالك حدثه يا لم تدشي أن أبا بكر سندي سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدال تبتغريشي كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يا رؤوتا مشي التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت وكنت زكاة وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ya farlanta ya tabbatar kamar da ya gabata can wata cikin dukiya kaza akwai zakka amma nisabinta kaza ne kuma in tana kaza ga abin da za a fitar to wannan su ne ahkam din kuma kana min khalidai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya zamo min khalidai ma'ana garken da ya zamo na mutum biyu ne suka hada fa innahuma taraja'an bainahuma bisawiyya fa innahuma sandai cewa su ya tara da an za su koma ma junansu bisauyyaci da daidaito ma'ana abin da aka ɗauka in an ɗauka cikin dukiyawa ne to sai a yi ma abin da aka ɗauka kima sai a yi tarbace ta yi tarbace kuma khalilai din nan ba dole sai biyu ba kadai ko da da uba can buka sun ce har uku har ma nawa za a iya abin nan za ce kula da'ul mashiyati eh amma nan hadisi ya zo khalilai ba sai aka bayar da hukunci ko da sun bi sun fi biyu duka hukuncin daidai ne to sai ai tarabi'i wanda aka ɗiba cikin tashi sai ya je sai su mai tarbace ko ya je a yi mata kima sai a bashi sai ba da nashi kaso wancan kaga ba an ɗauka cikin tashi wanda duka saboda an kalle su ne a matsayin kamar na mutum guda suna kalle su a matsayin na mutum guda to tashi da kowa amma nan sai aka ce bisawiyya daidai wa daida nan daidai wa daida jamai arba'in jamai ɗari duk in an zo tara duk da sauyaci daidai za a raba da sauyaci daidai za a raba kaga tun da ya mallaki lissafi shi ma haka to don haka kada a ce to ai ayi la'akari da yawan shi wanga nashi kaso ya nashi duniya shi ɗari gare wataƙila ko kuma a ce a shi tamanin gare tamanin gare wannan na da arba'in da su sa ɗauki guda kuma cikin na mai arba'in to ba a cewa a kasa uku in an kasa uku kuɗinta shi mai arba'in ya kawo sulusi mai tamanin ya kawo sulusali a haɗa kuɗinta to amma wasu sun yi riko da wasu masosa suka tafi akan hakan amma nan kaga wanda na ce bisawiyati daidai za a raba ba tare da la'akari da yawan abinda aka kowa ba ma da ba dai kowa malaka nisaban sharadi ne ba na eh dukkan maslaha aka yi maslaha dama maslaha da ta sa su yi wani shi kadai lalurorin kiwon za su yi mai yawa bai da dama ya ce uzurra na shi to kaga da don in kan masala ne aka yi amma in kan gudun zakka ne to la bai halatta ba kullu sai ce kashe ta sadaka mana hulɗar gaba ɗaya sun yi ta ba don gudun zakka ba haɗewa sun yi ta ba don gudun zakka ba
babu zakatul ibli babu zakatul ibili wannan babu yana magana akan zakar raƙuma zakar raƙuma ma'ana raƙuma suna daga cikin abubuwan da ake fitar mazaka raƙuma suna daga abubuwan da ake fitar mazaka kaga wannan babu ya tabbatar da akwai zakka cikin raƙuma ko wannan tarjama tana bayani akan akwai zakka cikin raƙuma sannan kuma me nisabin su sai raƙumi ya kai nawa sannan za a fitar musu da zakka to in ya kai nisabin kuma me ake fitarwa kaga magana uku ce tabbatuwar zakar raƙuma fuska ɗaya me nisabi wanda sai raƙumin ya kai haka nan yake da zakka biyu kenan to in kuma ya kai nisabi to me ake fita mashi duk matakan nan matakan nan matakan nan tun ana fitarwa cikin musaya har a kuma ana fitarwa cikin shi to duka wannan babu abin da zai kusa kenan ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إمام البخاري ذكره أبو بكر سيدنا أبو بكر الصديق ذكره يا أبت حديث زكت رحمة يا أبت حديث زكت رحمة وأبو ذر هكذا أبو ذر الجفاري جندب بن جنادة ya karba kada ai abu garin da kunya ce ba sunansa ba ne sunansa jundabu bin junada sunansa ke sai da abubakar ba alkunya ce amma ya zama kamar sunansa sunan sai da abubakar abdullahi abdullahi dan abu kuhafa shi ne dan usman abu kuhafa to duk sai an ambace su da alkunyoyinsu abu abu sai ce zakarhu abubakar wa abu dharr wa abu huraira abu huraira kuma shi ma alkunya ce sunansa abdurrahman sakhar abdurrahman ibn sakhri sunansa kenan sai ce to duk waɗannan manyan manyan sahabbai sai na abubakar abu dharr shi ne jundubu ibn junada da abdurrahman ibn sakhri abu huraira zakarahu sun ambaci hadisin zakarahu kowanne an ruwaina da gare shi ya tabbatar da rakumi na da zakka to wannan kowanne in an lura taliki ne al-imam bukhari yayi ma'anar taliki ya kawo su mu'allaka shi ya ce zakarahu abubakar ina ruwa abubakar wa abu dharr ina ruwa abu dharr wa abu hurairah ina ruwa abu hurairah to wannan kaga ta'liqi kenan yayi ta'liqi to saboda haka ya kawo su mu'allaqan riwayar jisr na abubakar ya dai mushi daga hadisi ne wanda yake mai tsawo wanda a ciki sai na abubakar ya tabbatar da akwai zakka a raguma kaga imam bukhari ya kawo shi don haka yanzu na ta'liqi imam bukhari ya wasu sa nan gaba ne zai wasu shi to haka ba hadisin watan abu zarri riwaya abu zarri da riwaya abu hurairata radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا العوضائي قال حدثني ابن شهاب عن اداء يزيد يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه ان اعرابيا سال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الهجره فقال ويحه ان شانها شديد فهل لك من ابل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يجرك من عملك شيئا أو تريد علي بن عبد الله المديني يا من تدمو إن إمام البخاري قال إن حدثنا حدثنا الوليد بن مسلم يأتي وليد بن مسلم وليد بن مسلم يا من تدمو يأتي حدثنا الأوزائي يأتي الإمام الأوزائي رحمه الله يا من تدمو قال حدثنا ابن شهاب shi kuma limam al-auza'i yace muhammad ibn muslim ibn shihab al-zuhri ya zantar da mu ko ya zantar da ni an ada ibn yazida ya karbo daga ba ibn yazida an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala daga abu sa'id al-khudri ya Allah tabbata gare shi anna arabiyya yace san dai wani balarabin kauye sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hijra yace balarabin kauye a malaman lugha ma'ana balarabin da ya fito daga ƙauye wasu ka ce a lafazi ne wanda ake lafiya shi ga duk wanda yake ba ƙauye kuma balarabe ne kuma balarabe ba ne ana ce da shi arabi arabi ko balarabe ne kuma balarabe ba ne wasu ka ce a sai dai ya zama balarabe amma na karkara to shi ne arabi wani balarabin ƙauye ya taho sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hijira ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da hijira aka ce yayi alwashin zai yi annabi sallallahu alaihi a akan waɗannan sharuɗa daga cikin sharuɗan zai tare Madina to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya gaba zai iya ba bai ci bai da ruwan waɗanda za su iya ya baro garin su gaba ɗaya ka cukam ya tare Madina fa qala manzo Allah sallallahu alaihi ce wai haka kai can ka inna sha'aha shadidul hijra ba tana da wuya hijira fa na da wuya ma'ana kowa za a baro da gari da kasuwanci da inda aka saba da ‘yan uwa da abokai da kowa a tsantsamo gaba ɗai a baro su a dawo inda ba a sani ba inna sha'anin a shadidun sha'anin hijira ba yana da nauyi amma dai fa hallaka min ibidi to a tisa da fataha abinda nake cewa kana da wani abu na raƙuma to a tisa da fataha wanda za ka ba da zakata kaji wannan hallaka min ibin tu'addi sadaqataha wannan shine mudabaqa shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya kawo shi a karkashin babu zakatul ibili in mutum na son ya gano hujjar raƙuma na da zakka to to wannan ya zama dalili hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da raƙuma wanda zaka rika ba da zakar su ibili tu'addi sadaqataha ba'da al-am to sunan maza da tafa'al
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده wannan babi kaga dama can babuban suna magana wasu su yi bayani akan i kaza na da zakka ko to sannan kuma wani babin kuma ya zo to me misali wani babin ya faɗi misali to wani babin kuma sai ya zo ya faɗi me za a fitar abinda za a fitar din nan shi ba mai zaman kanshi ne to saboda haka wannan babi imam bukhari ce wannan babi ke hada babun tabdiru hada babu wannan babi ke man balagat inda hu sadaqatu binti makhab wanda zakkarsa ta kai abin da ya mallaka na rakuma ya kai bintu makhalid diyar mai naƙuda ita ta cancanta ya fitar diyan mai naƙuda ita zai fitar amma wani san inda sai aka yi rashin sa'a kuma babu bintu mukhali a cikin garken satin da ya gabata an yi bayanin bintu mukhali bintu mukhali taguwa ce wadda watan an yaye ta har ma uwarta ta ɗauki ciki tana da ciki tsoho ko ya ko gobe za ta haife shi don haka yanzu ita ta kai sunanta bintu makalin ta ba ta shan nono to amma ba a yi mata kani bai shan nono ba za ka iya mai nakuda ke iya mai nakuda ko ya ko gobe za ta iya haihuwa don haka sunanta bintu makalin ita diyar ba ko ba ita diyar sunanta bintu makalin to idan aka haife ta aka haife wannan da ciki ka samu kani kenan ko to ta tashi daga bintu makhalin ta zan bintu lahunin diyar mai shayarwa diyar mai shayarwa to sai ya zama na cewa a garken bintu makhalin ta waje ba ita za a fitar to amma wala sai inda mu sai aka yi rashin sa'a ba bintu makhalin a cikin garken to me abin yi shi ke zaka ta faɗi ko ko za a kalli wata madadinta to shi ne al-Imam bukhari ya akka da wannan babi domin yi bayanin mai hukunci
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة صدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده هقة فإنها تقبل منه الهقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزع فإنها تقبل منه الجزع ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون بنت لبون وعنده هقة فإنها تقبل منه الهقة ويؤديه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخالب فإنها تقبل منه بنت مخاض ويؤدي معها 20 درهما أو شاتين
wannan hadisi imam bukhari bai kawo yace haddathana muhammad ibn abdullah yace muhammad ibn abdullah ya zantar da mu qala yace haddathani abi babana ya zantar da ni qala yace haddathani sumama sumama ya zantar da ni anna anas kaga hadisin da shi dai ne imam bukhari yake daddatsa shi haka yana kawo shi a tarjuma karkar رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر يجي حقيقة يا من تدشي جوا سيدنا أبو بكر إذا لا تبتغريش كتب له فريضة الصدقة يا رب تابسة فريلا ننتا زكاة التي أمر أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم wanda Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani da khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha amara Allah rasulahu shine ayar khudh min amwalihim dana daga ciki abin da ya rubuta sai na abakar rubuta abin da Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi man balagat indahu min al-ibil sadaqatul jaza'a shine wanda sadaka zakkar jaza'a ta kama shi walaysa indahu jaza'atu amma bai da jaza'a wa indahu hiqqatu amana da hiqqa fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqa za ka fi hiqqa da suke bintu makhalid farko ke ita ce ta farko diyar mai nakuda mai bi mata bintu labuni diyar mai shayarwa mai bi mata hiqqa mai bi mata jaza haka suke guda hudu guda hudu raƙumma in suna biyar raƙumi biyar shatu za a bayar akuya za a bayar har raƙumi tara in ya kai goma sha tani har sha hudu in ya kai sha biyar talatu shiyani akuya uku daga sha biyar har sha tara in ya kai ishirin a ba da akuya hudu har ishirin da hudu in ta kai ashirin da biyar rakumi ashirin da biyar to yanzu an bar zakkan musaya zakkan musaya za a kuma zakkan cikin gida ma'ana abinda daga cikin rakuma za a rika fitarwa to abinda za a fitar in ya kai rakumi ashirin da biyar bintu makhalid daga nan har talatin da biyar ana ba da bintu makhalid in ya kai talatin da shida sai a ba da bintu labunin har arba'in da biyar in ya kai arba'in da shida arba'in da shida sai a ba da hikka hikka arba'in da shida daga arba'in da shida har sittin har sittin haka suka ce har sittin aka ce har sittin da biyar za a bada watan haifa in ya kai da shida sittin da shida za a bada jaza to haka dai yake hawa har ya kai tisin yadda za a rika cin biyu biyu an tashi daga guda don an ƙure jaza ce kima ta ƙarshe a cikin raƙuma to an kure ta kuma nisabi ya hau in nisabi ya hau to har aka ana bada sai a ce hikata ne hikoki biyu har aka yi dai fagen to duk ya daɗu daga kaza za a ce to duk di arba'in bintu labu ne duk hamsin hikka to kan wannan lissafin za a tafi to saboda haka yanzu kaji mun ji darajojinsu to wanda jaza'a ta kama a garken da jaza'a ta kama amma sai zan wale san inda hu jaza'atun bai da jaza'a a cikin garken wa inda hu hikkatu yana da hikka kaga mun san jaza'a sama take da hikka jaza'a tana sama da hikka hikka ma'ana hikka wadda ta cancanci karo ya auka mata kamar uwarta yadda za a yi barbarar uwar ita ma ta isa a yi barbararta hikka kenan wasu suka ce hikka ta isa a yi mata lamtu yadda za a yi uwar lamtu ma'ana duk kayan da za a tura ma uwar ita ma yanzu karfinta ya kawo hikka kenan ta wuce bintu lahu ne ta isa a yi barbaranta kuma ta isa a tura mata kaya hikka kenan to sai ita kuma saboda ita tutturna to sai ya zan ba wannan tutturna din ita ce jaza'a amma ba inda ku hikka yana da hikka kage yanzu yana da abin da bai kai ba ko to yanzu fa inna ha tuqbalu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace za a karbi hikar tuqbalu min ul hiqqa za a karbi hikka da gare shi amma an hobiyo shi wani abu don wanda aka ansaba ta yi daidai da wanda ake bukata ba a garken ana bukatar jaz'a shi kuma da jaz'a sai hikka da ka ce to a karbi hikkar amma wai jihalu ma'aha shataini in istaysarata lahu aw 20 dirham to sai ya hada da hikar da akuya biyu sun cike gibin kasa wajen ita hikka ta kasa jaz'a ko to wannan kasawa da ta yi ta saki gibi da wannan gidin za a cika shi da akuya ne kasar rakumi na da kima akuya ne za ta cike wannan gap ɗin da ke tsakanin hikka da jaz'a in ta yi sarata in yana da watan zarafi na awakin guda biyu akwai su aw 20 na dirham ko kuma dirhami 20 dirhami 20 shi da cika wannan gibin shi ma ko sha ta yi ko 20 na dirham to an ji wannan kaga inda shi zai yi ciko shi rabbul mali wa man balagat indahu sadaqatul hiqqa haka nan wanda sadaqa hiqqa ita ta wajaba gare shi ma'ana dabbobin shi sun kai a ce to ya hitar da hiqqa sun kai ya hitar da hiqqa to walaysa inda mul hiqqatu amma kuma sai ya zama a garken babu hiqqa a ciki amma wa inda mul jaz'a yana da tutturna jaz'a kaga ita kuma ta gota abin da ake bukata ta gota abin da ake bukata fa innaha tuqbalu minhu al jaz'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to za a karbi sa'i zai karbi wannan jaza'ar duk da ta bi ikka amma shikenan an zura an an abin nan sai aka ce wayu bihil musaddiq 20 dirhaman shi sa'i shi ko sai ya ba mai dabbobi dirhami 20 kaga ya cike gibin gota wanda ya gota ya karbi abin da ya wuce ya karba ya karbi jaz'a maimakon ikka to ya hada ya ba shi kuma dirhami 20 aw shatayn ko kuma akuya ne wa man balaga inda hu sadaqatul hiqqa wanda sadaqa hiqqa ita ta kama shi ma'ana garken hiqqa ta wajaba a bayan walaysa inda hu babu hiqqa illa bintu labuni sai bintu labuni fa innaha tuqbalu minhu za a karbi bintu labuni fa innaha tuqbalu minhu bintu labuni lallai za a karbi bintu labuni da gare shi to amma yanzu kaga wanda yake da ita ta kasa wanda ake da bukata shi bintu labunin gare shi amma hikka ake son ya bayar don ita ta kama da garken to yanzu kaga wanda yake da ita ka kasa wanda ake da bukata don haka sai ya ci wayu isha tsaini ya ba da akuya biyu ta cike gidin kasawar hikka kasawar bintu labunin ga hikka aw 20 dirhaman ko ko dirhami 20 kaga shi ne zai cika gibin kasawar bintu labunin da hikka kamar yadda shi ne ya cika gibin kasawar hikka ga jaza wa man balaga sadaqatu sadaqatuhu bin talabuni wa man balaga sadaqatuhu bin talabuni wanda sadaka shi abinda za a fitar bintu labunin za a fitar amma wa inda hikatun amma yana da hikka fa inda hatu balu ma kaga ma'ana bai da bintu da bunin a garkar sai dai hikka fa inda hatu balu min hul hiqqa za ta bi hikka duk da ta gota ta dara amma wa yudihi al musaddiqu 20 dirham aw shatayn sai sa'i ya ba da dirhami 20 ne cikin wannan gidin ko kuma akuya biyu wa man balaga sadaqatuhu bin talabunin wanda sadaqar shi ta kama bintu labunin za a fitar amma wa laysat indahu amma sai ya zaba bintu labuni a garken amma wa indahu bintu makhalin yana da wanda bata kai bintu labunin ba an san bintu makhalin ita ce ta ƙasa sannan bintu labunin mai bi mata sannan hiqqa na bi mata sannan jaza'a ita ce ta koli to wannan sai ya zan bai da bintu labunin amma na da bintu makhalin فإنها تقبل منه فإنها تقبل منه بنت مخاض ويؤدي معها عشرين درهما أو شاتين فسبب هذا سي كربي زاء كربي بنت مخالد إن دنت تاكاسا بتكيبا أما زي يشكو يبادا بنت لبول وكما أكربي بنت لبول إن أما أي شكو بنت مخالد في فرنشي سي يبادا بنت مخالد إن sai ya ci ku domin bintu da bunin ce ta waje ba fa inna tuqbalu min tubi tuqbalu min bintu makhadib wa yuqima shirin dirhaman aw shatayn sai ba da dirhami 20 ko kuma shatayn awaki guda biyu saboda haka kaga ita wata sha'anin zakka abu ne wanda yake duka tana karantar da adalcin addinin musulunci addinin musulunci bai son cuta bai son cutarwa bai san cuta bai san cutawa haƙƙin Allah karka tauye kai kuma ba za a tauye maka naka ba haƙƙin Allah karka tauye kai ma ba za a tauye maka naka ba don haka ya kaga aka ta maganar ciko a cika masu rabbul mashiya ko rabbul mashiya ya yi ciko haka dai haka lokaci ya yi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولئك والخاتم لما سبق الناس والحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين